بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha tara ga watan almuharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wanda ta yi daidai da shida ga watan takwas meladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair domin ci gaba da wanda yake cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulul sunna na babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu alai wannan kuma shine darasi na goma sha bakwai a darasin da ya gabata mun karanta wasu ayoyi da suke tabbatar da ɗaukakar Ubangiji maɗaukakin sarki ila jihatul ulu ma'ana a ƙarƙashin babin al'iman bin nuzul wato imani da saukowar Allah maɗaukakin sarki saukowa irin wadda ta dace da shi to mun karanta ayoyin da suke nuna cewa a aƙidar musulmi na ƙwarai wato shine yadda da Allah maɗaukakin sarki ya daidaita al'arshi ma'ana Allah yana sama ayoyin da muka karanta sun nuna haka sannan mun karanta hadithi na 47 hadithin amru bin al-hakam hadithin jariya wanda shi ma yana tabbatar da wato kasantuwar Allah maɗaukakin sarki a sama to bayan nan mun shiga babi na gaba babin imani da cewa Allah ta'ala yuhasibu ibadahu zai yi wa bayansa hisabi wannan yana daga cikin aqida ta ahlus sunnati wal jamaa shine Allah ta'ala zai yi hisabi ga bayinsa ranar alkiyama zai tambaye su kuma tambaya mushafahatan baka da baka ba tare da ainihin irin bin hanyar da aka saba karɓar sako daga Allah ta hanyar aiko manzanni ba a Allah ta'ala ne zai yi magana da mu mushafahatan mun karanta faɗin Allah yawma yajma'u Allahu ar-rusula فيقول ماذا أجبتم دفا كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا دفدن الله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين دفدن الله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين دكما إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ولله الله مدوكين سركي زي وباين حسابي to mun kuma karanta hadithi wani mai tsawo a ƙarƙashin wannan babin hadithin ainihin wato da katada ya karɓo daga safwan bin muhriz hadithin da ainihin wato yake ca baina ma ana akhidhun bi yadi bin umara id arada lahu rajulun wannan dogon hadithin wanda shi ma mun karanta shi da ke nuna shi ma Allah ta'ala zai yi wa bayinsa hisabi ranar tashin alkiyama to bayan nan mun karanta da hadisan da suke da alaka da haka sai kuma muka shiga wani babin imani da ganin Allah madaukakin sarki na daga cikin aqidar ahlus sunnati wal jamaa mu'minai za su ga ubangijin su a lahira sannan Allah ta'ala zai sanya kariya da hijabi da shamaki kafirai da mushrikai ba za su ganshi ba للذين أحسنوا الحسنى وزيادة da faɗin Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira da kuma kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun to bayan nan mun karanta hadisi guda ɗaya a ƙarƙashin wannan babin hadisi mai lamba ta hamsin da ɗaya lokaci ya cin mana inda ainihin wato hadisin yake cewa hal tarawna hadhal qamara qulna na'am qala hakaza tarawna rabbakum yawmal qiyamati la tudammuna fi ru'yati da haka za mu tashi hadisi na hamsin da biyu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qala ibn waddah ibn waddah yake cewa haddathani hibratu bin al-husayn bin al-hasan al-marwazi قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب قالوا لا قال فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما ابن وضاح yake cewa hibratu bin al-hasan al-marwazi ya bashi labari shi kuma yake cewa sufyan bin uyaina ya zantar da su daga Suhail ibn Abi Salihin shi kuma daga mahaifinsa, shi kuma daga Abi Huraira sahabin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam inda Abi Huraira ya ce, Ƙalu ya Rasulallah, sahabbai suka ce, Ya ma'aikin Allah, hal nara rabbana yau malkiyamati, shin za mu ga Ubangijinmu ranar alkiyama? Ƙal, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga musu wani misali da za su gane za a ga Allah kuma gani na haƙiƙa da idanu sannan ganin da babu tunkuɗe-tunkuɗe ko ture-ture domin babu wani cunkoso da za a samu da zai hana wani ya ga ko wani ya kare wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatul badr shin kuna yin cincurundo da turmutsetseniya da gwamutsetseniya da ture-ture wajen ganin wata idan ya kai daren goma sha hudu lokacin da ba jaririn wata ba jaririn wata shine za a yi ta faman taruwa a yi tururuwa wannan ya ce bai gani ba wannan amma watan da ba kwanansa ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba biyar ba ba goma ba wata daren goma sha hudu ya kusa rabawa akwai wanda in zai gan shi zai samu damuwa a idansa na rashin ganinsa in mutane dubu za su haɗu lokaci guda wajen ganin wannan wata za su samu ture-ture za su samu cincirundo abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabban da suka tambaye shi ya ce hal tudarruna an karanta shi da ruwaya tudarruna bit tashdid akwai kuma hal tudaruna bit takhfif to hal tudarruna wato tadarru bitashdid yana nufin alizdiham walijtima wato cunkoso da cincurundo idan kuma ka karanta shi wato daga addairu wato ya zamanto bitakfif sai ya zamanto addairu addairu shine azzulm zalunci ma'ana ba mai zaluntar wani ko ya cutar da wani wajen ganin Allah madaukakin sarki shine hal tudarruna shin kuna yin ture-ture da yin cincirundo wajen ganin wata daren goma sha hudu walaisa dunahu hijabun kuma babu wani shamaki da ya kare shi ba a samu hadari ko gajimare ba kalula suka ce ya makin Allah ba ma yin wani cincirundo da ture-ture wajen ganin wata in ya kai daren sha hudu qal annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma cewa hal tudarruna fi ru'yati shamsi fi dhahira shin yanzu kuna yin ture-ture da cincirundo wajen ganin rana lokacin garji ma'ana lokacin da rana ta kai tsakiyar sama ko irin sha biyu ko sha biyu da wani abu walaisa dunaha hijabun kuma babu ainihin wato wani shamaki ko wani hijabi da ya kare ta shin kuna ture-ture wajen ganinta qalula sai suka ce a'a ya ma'aikin Allah qala sai ce fala tudarruna fi ru'yati to ba za ku yi turereniya ba ba za ku yi wato wato wato izdiham ba za ku yi cincirundo ba wajen ganin Allah ranar tashin alkiyama illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima sai in dai za ku yi cincirundo da tura-tura wajen ganin ɗaya daga cikin wa'inda aka ba ku misali ko watan daren sha hudu ko wata ko rana lokacin da ta kai tsakiyar sama an fahimta ko ma'ana yan aljanna za su ga Allah subhanahu wata'ala ba tura-tura ba wani ya kare wa wani wannan hadisin yana tabbatar da ganin Allah ga yan aljanna ranar tashin alkiyama Allah ya sa muna cikin su wannan hadithin hadithi ne wanda yake sahihi hadithi ne wanda yake ta fuskar isnadi ya inganta imam muslim ma ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa ta hanyar muhammad bin abi umar yake cewa haddathana sufyan bin uyayna an suhail bin abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu an da haka fal hadithu sahihun hadithin hadithi ne wanda yake sahihi kuma abin da yake fa'idantar da mu shine ganin da muminai za su yi wa Allah a ranar tashin alkiyama. Ibn Waddah, ƙala wa haddathani Ibrahim ibn Nuh, al-Mausili, ƙala haddathana Yazid bin Harun, an Hammad bin Salama, an Thabit Libunani, an Abdurrahman ibn Abi Laila, عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة إذا دخل أهل الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا قالوا وما هو ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار قال فيكشف فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ابن وضاح يكتوى إبراهيم ابن نوح الموصلي يا باش الأباري شيكما يكتوى يزيد بن هارون يا باش الأباري دقى حماد بن سلمة شيكما دقى ثابت البناني دقى عبد الرحمن ابن أبي ليلى daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam suhaib ar-rumi shi kuma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahlul jannati idan yan aljanna sun shiga aljanna allahumma ja'alna minhum nudu za a kirawo su za su ji kira za a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna inna lakum maw'idan kuna da wani alkawari akwai wani alkawari kuna da ainihin wato maw'id kuna da wata ma'alkawarta wajen haduwa akwai wata mahada qalu wa ma huwa suka ce wace mahada kuma wace ma'alkawarta wani alkawarin kuma ya Allah wato suke tambaya alam yubayyid wujuhana Allah madaukakin sarki ba ya riga ya haskaka fuskokin mu ba wa yudkhilna aljannata ya shigar da mu aljanna wa yunjina minan nar ya kuma tseratar da mu daga wuta ai mu Allah ya gama mana komai rana ce da fuskokin wasu in ka gansu babu annuri babu fara'a ba walwala sun ne fuskoki ne sun yi bakake kirin wujuhun yawma idhin musfira dahikatun mustabshira wa wujuhun yawma idhin alaiha gabara akwai wanda kai wato ransa turbune suke to Allah ta'ala ya haskaka fuskokinmu muna cikin ni'ima muna cikin farin ciki ya shigar da mu aljanna ya kubutar da mu daga shiga wuta to kuma wani alkawarin kuma ai mu gani muke an gama mana komai qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yukshaful hijab sai a yaye hijabi a yaye shamaki fa yadhharu fa yanzuruna ilai sai Allah madaukakin sarki ya bayyana fayanzuruna ilaihi yan aljanna su dinga kallansa yan aljanna suna ganinsa fa wallahi manzon Allah yace na rantse da Allah ma a'tahumullahu shay'an Allah bai bawa yan aljanna wani abu ba ahabba ilaihim da suka fi kauna suka fi so minhu irin ganin Allah an gane ko babu abin da ya kai ganin Allah daɗi a ‘yan aljanna kaga dai Allah ta'ala ya hore ya kuma ainihin wato samar musu da dukkan abin da suke bukata amma duk da haka ganin Allah maɗaukakin sarki ya fi aljannar daɗi sun matala hadhihi aya sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka yi kyakkyawan aiki suna da sakamako mafi kyau ita ce aljanna wa ziyada da kuma ƙari ƙarin shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala ka yi kyakkyawan aiki Allah ta'ala ya saka aljanna sai Allah ta'ala ce banda ni'imomi irin na aljanna da ba za su lissafu ba to akwai kuma ƙari shi yasa suka dinga ganin kamar an ƙure wani irin kuma me kuma mutum yake so na jin daɗi sai a ce ganin Allah maɗaukakin sarki shine wa ziyada wannan hadithin shi ma hadithi ne sayi imam muslim ya fitar da ainihin wato shi a cikin sayinsa ta hanyar ubaidillah bin umar bin maisara yake cewa haddathani abdurrahman ibn mahdi qala haddathani hammad bin salama an thabit al-bunani an abdurrahman ibn abi layla an suhaib an annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahu aidan imam muslim ya fitar da shi dai wannan hadisin dai min dariqi abi bakar ibn abi shayba ta hanyar abi bakar ibn abi shayba shi kuma isnadin yana cewa haddathani yazid bin harun an hammad bin salama wa fihi ziyada ala sabiq bi dhikr al aya a cikin sa akwai ƙari akan wanda ya gabata ta wato wato bi dhikr al aya da aka ambaci wannan ayar akwai kenan ruwayar da ta zo babu ambatan ayar akwai kuma ruwaya da ta zo da ambatan wannan aya lillazina ahsanul husna wa ziyada an gane ko dan haka malamai sun fassara az-ziyada bin nazri ila wajhi llahil karim da ganin Allah madaukakin sarki ganin fuskar Allah madaukakin sarki wannan shine karin da Allah ta'ala ya ce zai yi wa aljanna do zai yi wa yan aljanna doriya akan basu aljanna da yayi Allah ka sa muna cikin su وحدثني أبي عن علي عن أبي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن السعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية أو قرأت عليه فقال هل تدرون ما الزيادة الزيادة النظر إلى وجه ربنا ibn abi zamani ne yake cewa wa haddathani abi babana ya bani labari ana aliyin daga ali ana abi dawud daga abi dawud daga yahya yahya yake cewa yunus ibn abi ishaq al-hamdani ya bashi labari shi kuma daga mahaifinsa daga amir bin sa'ad al-bajali sa'ad amir bin sa'ad al-bajali yake cewa qara abubakar as-siddiq hadhihi al-aya sayyidina abubakar siddiq ya karanta wannan aya lillazina ahsanul husna wa ziyada aw quri'at alaihi ko an karanta masa wannan ayar da aka karanta ayar a gaban sa faqala sai ce hal tadruna ma ziyada shin kun san me ake nufi da wannan karin da aka ce za a yi wa yan aljanna sai ce az-ziyadatu an-nazaru ila wajhi rabbina qarin shine ganin fuskar ubangijin mu subhanahu wa ta'ala kaga wannan shi ma hadithin yana karfafar hadithin da ya gabace shi wannan asar din da ya mawqufi ne daga abi wato akan abubakar as-siddiq an gane ko yawa kaga hadithi ne mawqufi domin magana ce ta sayyidina abubakar amma a cikin isnadin akwai rauni saboda a cikin isnadin akwai mahaifin ibnu abi zamanin wanda kuma mun sha faɗa cewa mahaifinsa da'ifi ne an gane kuma gashi ya ruwaita daga gare shi ya ce haddathani abi wa huwa ibn abi zamanin kenan sabaka annahu mutakallamun fi bayani ya gabata cewa akwai maganganun malaman hadisi akan mahaifin ibnu abi zamanin an gane ko sannan kuma a cikin sa har wa yau akwai al-hasan al-murri shi ma mutakallamun fihi malamai sun yi maganganu a cikin sa sannan a cikin isnadin akwai yahya ko akwai yahya bin sallam shi ma malamai sun yi maganganu a cikinsa har wayo a cikin isnadin akwai Yunus ibn Abi Ishaq as-Subai'i Abu Hatim ya ce ba a yin hujja da hadisinsa sannan akwai Amr bin Abdullah as-Subai'i Abu Ishaq al-Hamdani kenan aw fihi Amir bin Sa'ad al-Bajali sannan ga sa'ad amir bin sa'ad al-bajali qala fihi al-hasan maqbul wa qad ikhtulifa ala ishaq malamai sun yi sabani game da ishaq al-hamdani isra'ili wato yake ta rawahu isra'ili ko rawahu isra'il wa zakariya ibn abi za'ida wa sharikihi muhammad al-jabir dukkaninsu daga ishaq daga amir ibn sa'ad sannan an fitar da wannan hadisin da ya ta wata fuska ta fuskar abdullahi ibn ahmad fi sunna haka ibn khuzaima a cikin at-tauhid haka ajuri a cikin ash-shari'a da wasu su duk sun fitar da wannan haka ma al-baihaqi ya fitar da shi a cikin al-i'tiqad haka ibn wato ibn jarir shi ma ya fitar da shi a cikin tafsirin sa da kuma abdullahi bin ahmad a cikin as-sunna da haka dai walahu aidan mutaba'at yana da wasu mutaba'at daga abubakar ibn asad ibn musa da kuma yahya ibn abdul humaid ko abdul hamid kai akwai kuma humaid bin abdurrahman wal maqsudu dai annal haditha hadha wa in kana sanaduhu da'ifun ko da yake isnadin dai akwai rauni illa anna ziyadata jaa wato tafsiruha kama sabaka fi hadithi suhaib anna ziyadata hiya nadhuru ila wajhi llahi alkarim ko duk da cewa wannan isnadin da muka karanto yana da rauni amma dai wannan ziyada din ta cewa wato fassarar ziyada din ya tabbata a hadithin suhaib wanda muka karanta hadithin muslim wanda kuma shi ingantacce ne يحيى قال وحدثني المسعودي عن المنهال ابن عمرو عن ابي عبيده بن عبد الله بن عتبه عن ابن مسعود انه قال سارعوا الى الجمع في الدنيا فان الله عز وجل يبرز لاهل الجنه في كل يوم جمعه في كثيب من كافور ابيض فيكونون منه في القرب كمصارعتهم الى الجمع في الدنيا فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك ثم من رأوه قبل قبل ذلك ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه كما أحدث لهم أيضا يحيى يتي مسعودي يا باني لاباري دقى المنهال بن عمرو دقى أبي أبيدة ibn abdullahi bin utuba daga ibn mas'ud shi kuma ya ce daga ibn mas'ud wannan hadithin duk da cewa isnadinsa shi ma isnadi ne da'ifi saboda cikin isnadin akwai illolin hadithin da ya gabata dan akwai wasu cikin ruwat din a cikin wanda an yi magana a kansu akan isnadin da ya gabata kuma sun maimaita a cikin wannan an gane ko a cikinsa akwai yahaya akwai almurri da wasunsu wa fihi aidan al-mas'udi sannan ga al-mas'udi din shi ma ya shigo ciki wa huwa abdurrahman ibn abdullah ibn utba al-mas'udi al-kufi al-hafiz yace saduqun ikhtalada qabla mauti wato mutumin kirki ne saduq ne sai dai ya samu ikhtiladi kafin ya rasu kafin rasuwarsa sai ya samu rudin kwakwalwa wa fihi inqita'un sannan akwai inqita'i dai a cikin wannan isnadin tsakanin abi ubaida da ibn mas'ud abu ubaida shine ibn abdullah ibn mas'ud walam yasma min abihi kuma ba a samu cewa ya samu ruwaya ko ya yi sama'a daga mahaifinsa ba an gane ko ƙila in nasmahu kunyatuhu abu ubaida wato alkunyarsa abu ubaida wato fafihin qita'un da a cikin isnadin akwai in qita'i fal hadith da haka hadithin bi hada sanad da wannan isnadin da'ifun yana da rauni domin akwai illoli a ciki a cikin illolin hadda in qita'i wannan asar din abdullahi bin ahmad ya fitar da shi a cikin as-sunna ad-dara qutni a cikin ar-ru'ya ibnu khuzaima a cikin at-tauhid dukkanin su ta hanyar wato ta hanyoyi daban-daban amma daga mas'udi din nan daga al-minhal ibnu amr daga abi ubaida daga ibnu mas'ud radiyallahu an wannan asar din da'ifi da'ifu sanad isnadin sa yana da rauni walakin ar-ru'ya thabita bil ayati al-qur'aniyya sai dai wannan ru'ya din wato wannan kaman mafarkin ya tabbata a alkur'ani ar-ru'ya ta tabbata a ayoyin alkur'ani wa bin nususil mutawatira wa hadha al-athar fihi anna Allah yabruz yubrazu ko yabruzu yabruza li ahli al-janna wato a cikin wannan ruwayar abinda aka ce ibn mas'ud yake cewa sari'u ila al-juma'i fi dunya ku yi gaggawar zuwa sallar juma'a a nan duniya ka zamto daga cikin masu zuwa masallacin juma'a da wurwurin ranar juma'a ku dinga yin gaggawa da sauri da hanzari wajen zuwa sallolin juma'a ranar juma'a a nan duniya fa inna allaha azza wa jal zuwanka masallacin juma'a da wuri zai yi maka amfani da rana ranar tashin alkiyama domin Allah mai girma da ɗaukaka ya buruza li ahalil jannati zai bayyana ga 'yan aljanna fi kulli jumu'atin fi kulli yaumi jumu'atin a duk ranar juma'a a duk ranar juma'a Allah ta'ala zai bayyana ga 'yan aljanna fi kasibin min kafurin abyada wato a wani tudun yashi wanda yake yashin kuma na kafur ne kafur din kuma abyada fari fa yakununa minhu dan haka ‘yan aljanna za su kasance game da Allah fil ƙurbi wajen kusancinsu da shi ka musara atihim ilal juma'i fi duniya kamar irin yadda gaggawarsu da saurin zuwansu sallar juma'a a nan duniya ma'ana wanda yake yana saurin fita zuwa sallar juma'a ya je da wurwuri ya shiga sahun gaba kila suna cikin masu zuwa masallaci a karan farko suna cikin 'yan sa'atul ula ko kuma duk yadda aka yi baya wuce sa'atul saniya ya yi makarar duniya ya shiga cikin sa'atul salisa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya faɗa cewa akwai kashe-kashen masu zuwa sallar juma'a akwai yan sa'atul ula akwai yan sa'atul thaniya akwai thalitha akwai rabi'a akwai khamisa daga khamisa annabi sallallahu alaihi wasallam sune wayanda ka annama wato qarrabu bi baydatin ko kamar sun yi taqarrubi da kwai to wannan sune daga nan kuma sai mala'iku su nannade ainihin wato takaddun su sun gama daukan attendance sai su ma su saurari hudu ba to galibin yau al'umma a yau ban sani ba ko halin rayuwa ne ko shagalace ko shaidan ne ya san falala da alherin da ke cikin haka galibin mutane yan hawan feda yanzu a sallar juma'a sun fi yawa za ka ga an tada hudu ba a masallaci za ka ga kila sai iya na ƙwaryen masallaci inda za ka leko waje sai ga ba kowa wani yana jikin wata rumfa ya makale wani yana can yana jira a gama hudu ba sannan ya karaso wani gashi nan dai ana zuwa ta da sallah sai ga masallaci dan kam an cika duk mutane suna nan around the corner ba za su ƙara so ba wannan alkhairin mai tarin yawa suna ta yin hasararsa mutum ya kowa ya riga shi zuwa kuma ya riga kowa dawowa gida domin dama baya shiga masallaci baya samun haraba duk baya cikin wannan lissafin duk kusa da masallaci baya nan yana can nesa kan kwalta ko kuma kan wani lungu shine na ƙarshen zuwa masallaci kuma shine na ƙarshen karkada da duma sai ya koma gida kai ka san shedan ya iya lalata ko to ka ji ranar wannan zuwa sallar juma'ar ashe zai yi rana waɗanda suke saurin zuwa masallaci ranar juma'a to za su fi kusanci da Allah ranar tashin alkiyama ranar da Allah ta'ala yake bayyana duk ranar juma'a akan wannan tudun rairayin dan yan aljanna su gan shi ba ka zuwa da wuri ko da ka samu shiga aljanna kaga sai dai ka hangi Allah madaukakin sarki daga can nesa fa yuhdithu lahum min al-karamati shay'an Allah ta'ala zai sake samar da wani karamci wani nau'i na karamci gare su lam yakunu ra'awhu min qabl irin karamcin da basu ganshi ba a baya duk ran juma'a sai sun ga wani karamci da Allah ta'ala ya musu wanda a juma'a da ta gabata basu ganshi ba lam yakunu ra'awhu qablu dhalik irin karamcin da basu ganshi ba a baya thumma yarji'una ila manazilihim bayan an gama ganin Allah madaukakin sarki sannan sai kuma su koma zuwa gidajensu fayajidunahu qad ahadatha lahum aidha sai tar sai kuma su tarar da cewa gidan shi ma Allah ta'ala ya samar ma gidan da wani karamci iyalan gidan da shi kansa gidan an samar da wani karamcin doriya akan karamcin da suka sani din ranar juma'a amma fa wanda za su fi cin gajiyar waɗannan su ne masu gaggawa zuwa masallaci ranar juma'a a kaga sai mutum ya dage duk da cewa hadisin dai ba shi da inganci wato asar ne wanda yake hadisi ne wanda yake da'ifi ko tunda duk mun ji illolin da suke cikin isnadin hadisin قال يحيى وسمعت غير المسعود يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد yahaya yake cewa naji غير wato sami'tu غير المسعودي naji ba a wajen mas'udi din ba yazidu fihi yana yin ƙari a cikin wannan ruwaya banda wannan ruwayar da muka ji to ya shi Yahaya ya ce ya ji wata ruwayar wajen wajen wani ba mas'udi din ba a waccan ruwayar ana karawa wa fihi a cikin wato abinda ake karawa wa wato wa huwa qauluhu shine fadin Allah ta'ala wala daina mazid an gane ko wala daina mazid sannan muna da ƙari wato ƙarin shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Yahya qal wa haddathani sa'idun an qatada fi qawlihi wujuhun yawma idhin nadira qala na'imatun ila rabbiha nadira qala tanzuru ila Allah qala Yahya wa inna ma yanzuru ilayhi almu'minuna wa amma alkafiruna fayahtajibu anhum wa huwa qawluhu كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يحيى yake cewa wa haddathani Sa'id Sa'id ya zantar da ni ya bani labari an qatada daga qatada ibnu da'ama as-sadusi fi qawlihi wajen fassara fadin Allah ta'ala wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskokin a wannan rana suna cikin ni'ima mani'imta ne shine wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskokin a wannan rana mani'imta ne qala sai yace na'imatun ila rabbiha wato na'imatun mani'imta ne ila rabbiha nadiratun kuma za su ga ubangijinsu qala sai yace tanzuru ila Allah wasu fuskokin za su ga Allah قال يحيى يحيى يقول وإنما ينظر إليه المؤمنون وإنما يندى الأمر ينكي كوي ينظر إليه المؤمنون مؤمنين كدي ذاسو قال الله مدعوك كين سركي الله يسامع أتكنسو وأما الكافرون أما كافرين فيحتجب عنهم Allah zai sanya hijabi ba za su gan shi ba, Allah zai sanya kariya tsakaninsa da su ba za su ga Allah ba, wa huwa ƙauluhu kuma shine daidai da faɗin Allah ta'ala kalla tabbas lallai su haƙiƙa an rabbihim game da Ubangijinsu la mahajubuna ababan shamakancewa ne, ababan karewa ne yau izin a wannan ranar. Lallai ran Allah ta'ala har kaga kalla innahum an rabbihim yau izin la mahajubun, kaga shi sa tabbas lallai su haƙiƙa an rabbihim game da Ubangijinsu lamahajubuna ababen sawa hijabi ne yau mai izina wannan rana ba za su ga Allah ba an gane ko ba za su ga Allah ba wannan athar ɗin ibn abi hatim ya fitar da shi daga ibn abbas wato wa athar ne wanda yake mawqufi daga kaulin qatada wannan min kauli qatada kauli ne na qatada min at-tabi'in kaga yana daga cikin tabi'ai yakunu mursal zai zama mursal kenan an gane ko ya shi ya fassara fadin Allah ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ay na'ima an gane ko ay fa innaha na'imatun fa yaqulu kuma shi dai qatada ya ci gaba da fassara yace ila rabbiha nadiratun ay tanzuru ila Allah an gane ko za ta ga Allah wato fuskokin za su ga Allah ranar tashin alkiyama to wannan kaga shi ma hadisan duk da suka gabata sun tabbatar da haka da haka al-maqsud dai annan nusus fi ithbatir ru'ya li ahadithin mutawatira wal ayatil qur'aniyya sarihatun fi hadha wato nassosi da suka zo wajen tabbatar da ganin Allah da mu'mine za su yi ranar tashin alkiyama saboda hadithai masu tarin yawa wanda sun kai mutawatirai da kuma ayoyin alkur'ani wa'annan duk sun yi bayani akan haka wa ajma'a ala zalika ahlus sunna ahlus sunna kuma sun yi ijma'i akan haka wa athbatu ru'yatal mu'minina li rabbihim yawmal qiyama sun tabbatar da mu'minai za su ga ubangijin su ranar alkiyama wa indal mu'minina anna ru'yatallahi a'zamu na'im a wajen mu'minai kuma ganin Allah ita ce mafi girman ni'ima ya watahu ahlul janna da aka ba yan aljanna babu wata ni'ima da aka ba wa yan aljanna da ta kai ganin Allah subhanahu wata'ala Allah ka sa mu a cikin sa da haka waɗanda suke inkarin ganin Allah jahamiya ne da mu'tazila an gane ko shi yasa yake cewa fayansa fayansaunan na'ima idza ra'awhu faya khusrana ahla li'tizali mai badul amali yake cewa idan yan aljanna suka ga Allah fayansaunan na'ima din ni'imar da suke ciki ta aljanna za su manta da ita sai ya ce faya khusrana ahla li'tizali tabewa da hasara ta tabbata ga mu'tazilawa su suka ce ba za su ga ba za a ga Allah ba kaga su ne ba za su ganshi ba kenan an gane ko shi yasa malamai suka ce hariyun bihim an yi hujabu anillah kai ya dace a kare su kasu ga Allah dama ga gurbatacciyar akida kuma cikin akida ta su ma har da ma ba za ga Allah ba kaga ba za su ganshi ba wannan ya kamata ya wato ya dace a ce an sa hijabi kasu ga Allah jaza'un li bid'atihim saboda sakayyar irin wannan bid'a ta su wa dalalihim da batar su haythu ankaru inda suka yi inkarin ru'yatallahi ganin Allah nas'alullahi salamata wal afiya to mu'tazilawa su kuma suka shiga wani abu daban can yufassiruna ru'ya bil ma'rifa su kuma sai suka shiga tawili sai suka fassara ganin Allah bil ma'rifa da da sani wa yunkiruna anna Allah yura bil absar suka dinga inkarin wai Allah a ganshi da idanu suka ce ba zai yi ba an gane ko sai aka ce to gashi ya ce wujuhun yawma ya za ku yi da kalmar ru'ya sai suka ce ar ru'ya ai ma'anata al ma'rifa wa qalu ar-ru'ya suka ce wai ai kalmar ru'ya ta'ati takan zo wa yuradu bihal ma'rifa ana nufin al-ma'rifa da ita ina fata an gane to haka dai suka ci gaba da wannan bankaura tasu kamar yadda suka saba da haka mu dai aqida mu shine mu'mine za su ga Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama Allah ya sa muna cikin su babun fil iman bil lawhi wal qalam ibnu abi zamanin yace ga wani babi shi kuma wannan babi ne da zai yi magana akan imani bil lauhi da lauhil mahfuz wal qalami da kuma al qalami wajibi ne kai imani duk da cewa yana cikin imani da gaibu lauhil mahfuz gaibu ne al qalami gaibu ne to amma wajibi ne kai imani da cewa akwai allahu akwai al qalam qala muhammad muhammad ibn abi zamanin rahimahullah yace wa min qawli ahli sunnati yana daga aƙidar ahlus sunna da kuma abinda ahlus sunnati suke faɗa annan lauhal mahfuza lallai lauhil mahfuz lallai lauhil mahfuz wal qalama da alƙalami haƙƙun gaskiya ne lauhil mahfuz gaskiya ne alƙalami gaskiya ne yuminuna bihima ahlus sunnati sun yi imani da su su biyu sun yi imani da lauhil mahfuz sun yi imani da alqalami wa qala azza min qa'il Allah mai girma da daukaka yace bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz bal huwa qur'anun majid bal yace ba kai dai huwa wato bal huwa ƙur'anun majid shi alƙur'ani ne abin karantawa ne majidun mai girma fi lauhil mahfuz yana kuma cikin tsararren littafi shine lauhil mahfuz haga bal huwa ƙur'anun majid abin karantawa ne mai girma fi lauhin mahfuz kuma yana cikin lauhil mahfuz shine tsararren littafi suratul buruj aya ta 21 zuwa ta 22 وقال الله مدوكين سركي يتي وعنده أم الكتاب أوجنس مكوما للتافي تكي مكوما للتافي شيني لو المحفوظ وعنده أم الكتاب أوجنس مكوما للتافي تكي wannan shine babi na goma daga cikin babukan wannan littafin an gane ko ma'ana babi ne da yake nuna wajibi ne musulmi ya yadda ya yi imani da lauhil mahfuz da kuma alƙalam abinda ake kira da allahu a nan shine allahul mahfuz allazi kataba allahu fihi kulla shay shine allan da Allah ya rubuta komai a cikinsa ya jiri fi hadal kaun da yake gudana a wannan duniyar ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alkiyama wal muradu bil qalam alqalami kuma alƙalamun lazi wato kutiba bihi ko eh, kutiba bihi fil lauhil mahfuz alƙalamin da aka yi rubutu da shi a lauhil mahfuz din shi Allah yake nufi anan allazi amarahu Allah alƙalamin da Allah ya umarce shi an yaktuba fil lauhil mahfuz kull shay'in ya rubuta komai a cikin lauhil mahfuz shi yasa ibnu abi zamani ne yake cewa yana daga cikin kaulin ahlus sunna anna lauha al-mahfuz wal qalama haqqun yu'minuna bihi ya'ni ahlus sunna yu'minuna ahlus sunna sun yi imani bil lauhil mahfuz wanda Allah ya rubuta kaddara ga baki ɗinta maqadir maqadirul makhluqat sannan sun yi imani da alƙalamin da aka yi rubutu a lauhil mahfuz da shi na fata gani ya kawo maganganu da yawa amma ba sai mun kawo su ba game da wannan bari mu shiga cikin ainihin hadithin qala wa haddathani ishaq an aslam to wa indana mun tsallake aya daya wa qala ubangiji ta'ala ce wa indana kitabun hafiz wato a wajenmu littafin nan tsararre yake shine lauhul mahfuz suratu qaf aya ta hudu وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن أبي زياد قال حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال وحدثني أبي قال دخلت على عبادة فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وذكر الحديث إسحاق ابن أبي زمان نكتشوا إسحاق يا زنتد شي دقا أسلم دقا يونس دقا ابن وهب ابن وهب يكتشا معاوية بن صالح ya ba shi labari daga ayyub ibn abi ziyad shi kuma yake cewa ubadata bin walid ya ba shi labari ibn ubadata bin samit shi kuma yake cewa wa haddathani abi mahaifina shi ainin dan gidan ubada bin samit yake cewa mahaifina ya bani labari qala yace dakhaltu ala ubadatu ala ubadata bin samit dan gidan ubada yake cewa dakhaltu ala ubada na shiga wajen mahaifina ubadata faƙala sai ce da ni ya bunayya ya kai ɗana inni sami ito rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya ƙul na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna awwala shay'in khalaqahu Allah farkon abin da Allah ya halitta alƙalam alƙalami ne thumma qala bayan Allah ya halitta alƙalami sai ya ce da alƙalamin oktub rubuta fajara alƙalamin sai ya gudana da rubutu fitilka sa'a a wannan lokacin bima huwa ka'inin da duk abin da zai faru ila yau mai kiyamata har zuwa ranar alkiyama wannan alƙalamin ba abin da ya manta har wannan zaman namu da muka yi yana rubuce a cikin wannan a cikin alƙalamin ya rubuta da adadin waɗanda za su halarta alƙalamin ya rubuta an rubuta komai wa zakar alhadith wannan hadithin mataninsa sahihi duk da cewa isnadinsa a cikinsa akwai rauni saboda a cikin isnadin akwai ishaq ishaq dinnan kuma wa huwa mutakallamun wato aya malamai sun yi maganganu a kansa kamar yadda mun karanta a baya sannan a ciki har yau akwai ayyub ibn abi ziyad abu zaid al-himsi kenan sannan aidan fihi jahala akwai jahala da aka samu a cikin isnadin wal hadith matanuhu sahihun duk da cewa hadithin matanin sa ya inganta wa thabitun ya inganta sahihi domin akhrajahu al imam ahmad fil musnad imam ahmad ya fitar da shi a cikin al musnad haka al imam ibn abi asim a cikin as sunna haka al ajuri a cikin shari'a duk sun fitar da wannan hadisin yana da wasu hanyoyin daban daga da aka samu daga walid ibn ubadata da ta hanyar aba ibn abi rabah imamu tirmidhi shi ma ya fitar da shi a cikin wato jami'i ɗinsa haka abu dawud dayalisi shi ma ya, ya ruwaito shi haka ibn abi asim ajuri a cikin shari'a a ibn abi hatim a sunna da su ruwaito wannan hadisin da haka fal hadith matnuhu sahihun shi dai wannan hadithin mataninsa sahihi ne wa huwa dalilun ala anna al-qalama lamma khalaqahu Allah inda awwala khalqihi قال له اكتب فجرا في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة wannan yana nuna cewa Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya halicci alƙalamin nan a farkon lokacin da ya halicce shi ya umarce shi da ya yi rubutu kuma ya rubuta dukkan abin da zai faru ila kiyami sa'ata har zuwa ranar tashin alkiyama wala yadullu ala annahu awwal al-makhluqat inna awwala ma khalaqahu Allahu al-qalama bi anna al-awwaliyata muqayyada bil kitaba wal ma'ana innahu inda awwal khalqihi amarahu bil kitaba wa inna awwala shay'in khalaqahu Allahu huwa al-qalam thumma qala lahu uktub awwala ma khalaqa Allahu huwa al-qalam qala lahu uktub واختلف العلماء في القلم والعرش ايهما اسبق shi yasa suka ce to shin alƙalamin shine farkon halitta suka ce a abin rubutu shine farkon abin da aka halitta amma a halittar Allah shine na farko suka ce a akwai tattaunawar malamai shin alƙalami Allah ya fara halitta ko al'arshi an gane ko wanne ne ya riga wani alƙalami ya riga al'arshi ko al'arshi ta riga alƙalami a cikin malamai akwai wanda suka ce innal arsha khuliqa awwalan al'arshi aka fara halitta da farko wa minhum man qala a cikin malamai akwai wanda suka ce a innal qalama khuliqa awwalan alqalami shi aka fara halitta was-sawabu zancan da yafi zama daidai annal arsha khuliqa awwalan al'arshi ita aka fara halitta innal arsha huwa awwal huwa awwalul makhluqat al'arshi ita ce farkon halitta a cikin halittun Allah ina fata an gane da haka akwai wannan tattaunawa tsakanin malamai amma dai ka zance da ya fi zama daidai shine al'arshi Allah ya fara halitta na fata an gane to kaga ban san wanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta ba ko ana faɗa haka ko a ce haskensa aka fara halitta aka sa shi a ina ne ina ne wannan zaka ga lokacin abin nan yawanci ana ana karanta ana karanta ko a cikin irin su barzanji irin su kamalul farhi was surur an fahimta da sauransu amma dai ga abinda ya tabbata a hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar farkon halitta shine al'arshi kaga shi kansa alƙalam din aka ce a abinda yake na rubutu kayan rubutu alƙalam ya ka fara halitta ina fata an gane da haka wannan mas'alar da kila sati mai zuwa za mu sake dan bi ta kan game da farkon abin da aka fara halitta din nan insha Allah abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik